نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne daren lahadi ne wanda ya daidai da daren sha shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin wadda ta yi daidai da biyar ga watan septemba shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasan na ɗari da biyar daga cikin jeren karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun shiga cikin ainihin wato kitabu mawaqiti sala a inda a yau za mu tashi babi na biyu da mala ya ce babun ga kuma wani babi munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sala wala takunu minal mushrikina wannan babi zai yi mana bayani dangane da fassarar wata aya alkur'ani mai girma daga cikin ayoyin da suka bayyana daraja ta ainihin wato tsayar da sallah Allah maɗaukakin sarki yake magana ga bayan shi yake cewa munibina ilaihi ya ku bayan Allah ku yi ƙoƙari ku zama masu komawa zuwa ga Allah ku yi ƙoƙari ku zama masu komawa zuwa ga Allah wattaquhu kuma ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki wa aqimu sala sannan kuma ainihin ku tsayar da sallah wala takunu minal mushrikina kar ku kasance daga ainihin cikin mushrikai wannan ainihin aya abin da take tabbatar mana shine bayi Allah maɗaukakin sarki yake jan hankalinsu akan cewa su tattaru su bar duk wani abu da zai shagaltar da su daga hanyar Allah su koma zuwa ga Allah ɗin sannan duk abin da za su ya zama akwai taƙawa akwai tsoron Allah a ciki sannan wannan aya tana kira zuwa ga tsayar da sallah akan lokacinta tsayar da sallah a cikin jama'a tsayar da sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake yi sannan Allah madaukakin sarki ke cewa wala takunu minal mushrikina kar ku zama daga cikin mushrikai mushrikai su ne waɗanda ba sa komawa ga Allah ba sa jin tsoron Allah sannan kuma ba sa ainihin wato abin nan ba sa tsayar da sallah duk wani al'amari na mutunci ba sa tattaruwa ainihin suna komawa ga Allah madaukakin sarki dangane da shi wannan yana daga cikin tsarin mu ahli sunna shine duk sa'ad da aka kulla wata magana idan akwai aya wadda take da munasaba a wannan magana sai ainihin wato kawo ita aya din sa'annan sai a mara baya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan su ne manya-manyan masdarai shari'a maɓuɓɓuga ta shari'ar musulunci sources of the islamic law ma'ana shari'ar musulunci ana ainihin jawo ta daga alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan sai ingantattun ainihin ijma'i sa'annan sai nagartaccen kiyasi waɗannan su ne abin da dukkan malaman musulunci suka haɗu akan cewa su zama shari'ar musulunci don haka al-imam al-bukhari yanzu ya mana sharar fage da aya alkur'ani sa'annan sai kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama imam al-bukhari ya ce حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس يتي tawagar Abdul Qais wato wasu mutane ne waɗanda al'umma su suka wakilto su suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama domin su yi musu fatawoyi su waɗannan mutane daga ainihin kabilar Abdul Qais ne to wannan wafdi ne wato ainihin delegation ne wakilci ne na waɗannan kabilu suka iso ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqalu da suka zo sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna min hadha alhayy min rabi'a mu daga cikin kabilan nan ne ta ainihin rabi'a sananniyar kabila ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin kabilun larabawa walasna nasilu ilaika ba ma iya kawowa zuwa gare ka illa fi shaharil harami sai a cikin wata ainihin mai alfarma daga cikin waɗannan watanni masu alfarma waɗanda doka ta larabawa da ta musulunci ta tabbatar da cewa ba a yin yaƙi a waɗannan lokuta su ne ainihin watan almuharram da watan rajab da watan zulqa'ada da kuma watan zulhijja watanni hudu na addinin musulunci waɗannan watanni su ne watannin da tun a jahiliya an samu larabawa suna girmama su ba a kai farmaki ba a yaƙi a cikinsu saboda haka ba ma iya zuwa gare ka sai waɗannan watanni saboda a waɗannan watanni akwai cikakken zaman lafiya amma in ba waɗannan watanni ba ne muna jin tsoron kan mu kama hanya za mu taho wasu su afka mana da yaƙi ko kuma da farmaki famurna bi shay'in to kun ji hikimar da yasa suke ainihin faɗa annabi haka kenan dan haka ka umarce mu da wani abu na akhudhu anka ma'ana wani karatu wani ilimi wanda za mu ɗauke shi daga gare ka wa nad'u ilaihi man wara'ana idan muka je sai mu kirayi waɗanda suke bayan mu ma'ana yanzu ka gaya mana karatu mai yawa wanda in muka je za mu zauna tsawon lokacin da ba za mu samu dawowa gare ka ba sai mu ta aiki da wannan karatu muna ta wa'azi ga mutanen da ainihin muka baro baya jama'a dukkan mutumin da ya samu wata dama ta neman ilimi wannan ita ce aƙidar da ya kamata ya rike ma'ana sadda ka tafi jami'ar islamiyya da ke madina ko ummul qura da ke makka ko azhar sharif da ke ainihin misra kowace jami'a ka tafi abin da ake bukata shine ka rinka tunanin danginka da ka baro me za ka samu yanzu wanda za ka koma musu da shi wanda za su je su karu duk duniya wannan tunanin ne ya raya ta duk wani wanda ya tafi wani gari ya je gano abin alheri in dai ɗa ne na gari sai yana tunanin ya zai ya kawo wannan alherin ya dawo da shi garinsu shi yasa kaga har yanzu ba a yi jami'ar da ta kai jami'ar Ahmadu Bello ba dan duk inda Sardauna ya shiga sai ya duba ya ga cewa menene ake da shi a nan wanda ba mu da shi sai ya kawo dan haka ga jami'an nan har yau ba iya gina ta ba ya ɗibi makeken fili ne wanda duk wani mai tunani in ya zo daga baya zai kawo wani faculty ko wani department ga fili nan sai dai a share kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan irin aƙida ya kamata yanzu a sa wa ƴaƴa ƴan ƙasa na gari ba wai aƙida ku saci kuɗi ku kai ƙasar Switzerland ta aje muku ba a'a ya za ku in kun je wata ƙasa kun gano wani irin masara wanda yake a cikin kwana biyar ya za ku ku kawo shi garinku za a samu aikin yi za a samu tuwo da wuri ma'ana duk masarar da aka ce za a noma ta kwana biyar ta ai kaga alhamdulillah ko yunwa ta ƙare kuma za a samu aikin yi ko ya za ku kuje ku samo iri kaza iri kaza kuna jin sahabbai ne mutanen wani ƙauye can surkuki da suka zo karatu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ka koya mana karatu mun je mu koya wa danginmu abin da ake kenan duk mutumin kirki haka yake fatan ya je ya kawo alheri ya kawo mutanen shi ina fata an gane wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to amurukum bi arba'in ina umarninku da abubuwa guda hudu wa an hakum an arba'in kuma ina hana ku abubuwa guda hudu al'imanu billahi ina umarninku da cewa ku yadda da Allah duk halin da kuke ciki ya zama kuna da imani da Allah sun fassara halahum sannan sai fassara musu me ake nufi da imani da Allah ya musu bayani kenan ya ce shahadatu Allah ilaha illallahu shaidawa babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah wa anni rasulullahi kuma ni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ne kun ji fassara ta farko daga cikin fassarorin imani wa iqamus salati da kuma tsayar da sallah wa ita'uz zakati da kuma bayar da zakka wa an tu'addu ilayya khumsa ma ghanimtum sannan duk sanda kuka je kuka yi ganima kuka je kuka yi yaki duk abin da kuka samu sai ku kasa biyar sai ku ɗauki ɗaya bisa biyar sai ku kawo mana a matsayina na shugaban ku ni shugaban musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mahallin shahid na wannan hadisin alaka shi da ayar shine me wa iqamus salati domin ayan mata ce wa aqimus sala kun gane yadda alakar take ko ma'ana wannan aya tana kiran musulmi ne zuwa ga tsayar da sallah ko to hadisin ma gashi yana cewa a tsayar da sallah yana daga cikin ayyukan imani sannan aka je aka yaƙi aka samo riba sai a ɗauki one over five sai a baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma wanda ya zama shine khalifan musulmi a wannan lokaci waɗannan su ne abubuwa guda hudu waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato umarce su sai ce wa anha anid dubba'i sannan ina hana ku yin tsimi a cikin kwatanniya wal hantami da roba wal muqayyar da jarka wan naqir da kuma bahu waɗannan abubuwa ne waɗanda duk gaba ɗaya suna koma zuwa ga abu ɗaya ne shine bature yake kira container ko kuma bahaushe ya ce makayi abin da ake nufi shine a jahiliya suna tsima giya a cikin bokiti da roba da jarikan da kwatanniya to sai annabi ya bi duk waɗannan abubuwan da suke tsima giya a ciki sai ya ce su daina amfani da su wato a halin farko ne da suka musulunta wanda yake in ba a hana su amfani da komai ba ta wani zai je ya jika giya ko ya tsima giya a cikin wata kwatanniya wadda ba a sani ba ya fake da cewa ai annabi bai hana wannan ba sai annabi ya biya kikkira dukkan abubuwan da ake tsima giya a ciki a lokacin su ne waɗannan kawai don haka sunan kowanne addubba wal hantam wal muqayyar wal naqir ka ce bokiti bahu jarka roba kwatanniya kasko ma'ana duk wani abu da kuke tsima giya a cikin shi to ina hana ku ku daina amfani da shi wannan matakin farko ne amma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sassauta musu game da wannan dokar saboda duk sanda al'amari ya rike ya zama sababbin musulunta ba sa iya gane abu to sai a hana su yin abin gaba daya idan suka natsu a cikin addini fa sai a bi a ware abin da ya tabbata a hana a hana abin da bai tabbata ba kuma sai a kyale su su yi dan haka wannan hadisi yana tabbatar da tsayar da sallah jama'a Allah ya taimaka to jama'ar musulmi tun daga sadda muka fara karatun sahihul bukhari idan ba ku manta ba muqaddiman mu da muka yi wadda muka sa mata AB waɗannan muqaddimomi a ciki na yi bayani akan cewa za mu rinka bi muna karanta sharhohi na sahihul bukhari amma sharhin da muka fi dogara da shi shine sharhin al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani mai suna Fathul Bari to wannan karatu namu na yau shine ya zo mana farko farkon sharhin da za mu fara bi a cikin mujalladi na biyu duk karatuttukan da muka yi tayowa a baya duk sharhohin da muka yi ta bi a fatul bari a cikin mujalladi na ɗaya ne wannan fa kun ga kasad wajen ɗari da hudu kenan kuma ma wai fa ba ana bin mujalladin ba ne kawai a'a ana bin ɗaya ne inda ya kama a ɗan karanta kawai don haka yau za mu fara karanta daga cikin ainihin mujalladi na biyu na ainihin fathul bari na al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta mishi malam yace وهذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومها kun ji wata matsala jama'a shin mutumin da ya ƙi yin sallah mutumin da ya ƙi yin sallah yana musulmi sai ya ƙi yin sallah wannan mutumin kafiri ne ko musulmi imamu ahmad ibn hanbali ya ce wannan mutum kafiri ne imamu shafi'i da imamu malik sun ce wannan mutum ba kafiri bane sai in yayin musunta to malaman da suka ce wanda di ya bar sallah kai tsaye ɗazu ka yi sallah a zahari ce a sai a ce ka zama kafiri to malaman da ke da wannan ra'ayin sai suka ce wannan aya dalili ce da ke ƙara tabbatar da kafircin dukkan mutumin da ya ƙi yin sallah ko da ya yadda wajiba ce don ku dubi ayar abin da suka duba mafhumin ta suka duba kamar yadda malai yake cewa munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sala ku koma ga Allah ku ji tsoron Allah ku tsai da sallah wala takunu minal mushrikina kar ku zama daga cikin mushrikai to ina ma'an haka mushrikai su ne ba sa sallah mafhumin kenan sai ka karanta ilimin usulul fiqh wato jurisprudence zaka gane me ake nufi da mafhum sai mutum ya ce idan wanda na fara haduwa da shi zan bashi naira ɗari to wanda ban haɗu da shi ba fa ba zan bashi wanda di ya zo masallacin nan yayi sallar magariba za mu bashi kosai wanda bai zo ba fa ba za mu bashi ba shine mafhumi wato sai a yi magana to abin da ka fahimci akasinta to shine to mafhum din iri iri ne a cikin ilimin usulul fiqh sai ka karanta littafin muzakkira ta usulul fiqh ta malam Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar Shankiti yanzu su da wannan mafhumin ne suke kafirta duk mutumin da yace ba zai sallah ba da kuma wasu dalilai nasu ko da ya yarda cewa sallah wajiba ce amma misali yau ka yi la'asar ka ce a sai ce ka zama kafiri kafiri kuma irin fir'auna to sai malam ya ce wa ujibu bi anna al-murada anna tarka salati min af'alil mushrikina malam ya ce amma wa ujiba an ba da amsa game da wannan gurguwar fahimta da suka yi aka ce ai barin sallah aiki ne daga cikin ayyuka na mushrikai fawarada nahayu an tashbihi bihim dan haka an hana ayi kama da su ne la anna man wafaqahum fi tarki sara mushrikan ba ana nufin duk wanda ya yin sallah shikenan ya zama mushriki ba a ana tsoratar da kai ne a ce maka rashin yin sallah fa aiki ne na mushrikai ba wai ana cewa to kai mushriki bane ko kun fahimta dan haka mafhumin ayar wa'azi ne take yin sallah aiki ne na muminai rashin yin sallah fa aiki ne na mushrikai to kar kai aiki irin na mushrikai to amma duk da haka kuma sai kai shin ya kai a ce kai mushriki ne mala yace a'a ina fata an gane wannan mas'ala babban mas'ala ce dan Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbali sun taba zama sun yi munazara akai suka tattauna Imam Ahmad bin Hanbali yace duk mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan kai tsaye ya zama kafiri Imam Shafi'i yace to yanzu ya zama kafiri eh to ya zai yi ya musulunta sai yace sai yace la ilaha illallah sai Imam Shafi'i yace ai dama yana faɗi dan shi bai yadda ya zama kafiri ba kai ne kace shi kafiri ne dama yana faɗin la ilaha illallah da min yadda zai musulunta to ina fata an gane wannan matsala ita ce ta ja wasu matasa fa a ƙasar Saudi Arabia suka tada fitina akan Albani Nasiruddin har suka ce wai murji'i ne fitina ce babba fitina ce babba an rubuta littafai sun kai ɗari biyu a kanta saboda albani ya rubuta littafi ya sa mishi tarikus sala sannan ya tattauna mas'alar kuma a cikin littafin shi silsilatul ahadith hukumu tarikus sala ma'ana hadisi ne ya kawo daga musnad imam ahmad da sunan ibn majah annabi ya ce ƙarshen duniya za a waye gari wannan qur'ani za a ɗauke shi duk inda yake rubuce qur'ani a jikin takardu zai shafe duk alarammomi da suka hadda za ta zube duk komi na qur'ani za a neme shi a rasa a ƙarshen duniya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wata takarda da aka rubuta qur'ani sai ta zama kamar riga ce mai zane ta koɗe sai a waye gari mutanen wannan zamanin ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba su san aikin hajji ba in aka ce sallah sai dattijo ya shiru ya ce to wannan ibadar da da wasu kakannin mu sun ce an taɓa yin wata ibada sunanta sallah shi kanshi dattijon shi ma bai santa ba labari ne kunne ya girmi kaka azumi fa a ce to da wai akwai wani zamani wai in wata ya zo ana yin azumi wata guda haka kakanninmu suka ba mu labari a tarihi gaba ɗayan rukunan musulunci an daina gaba ɗaya saura kalmar shahada kaɗai shine da ka taɓa mutum kai musulmi ne sai ya ce eh me dalili sai ya ce la ilaha illallah sallah fa sai ya ce ban san wata sallah ba azumi babu zakka babu komi na musulunci sai zur mai riwayar wannan hadisi daga Huzaifa sai ya ce a yo la ilaha illallah ba za ta yi musu amfani ba sai ya ce za ta tseratar da su daga wuta dan a lokacin kuma su ne muminan ai dan a lokacin ba wanda ke faɗin la ilaha illallah sai su to da albani ya zo sai hujja da wannan hadisi akan cewa kaga ashe idan musulmi ya bar sallah bai zama kafiri ba don ku dubi wannan hadisin da kyau ba su ma san sallar ba amma kuma su menene musulmi ne to shi kenan sai matasa su safarul hawali sai suka ɗauka ai albani ya zama murji'i ya ce in ma mutum bai sallah ba ma har yanzu shi musulmi ne suka yi ta jagwalgwala matsalar suka yi ta jagwalgwala matsalar har sai da babban malami usaimin ya ce kai co mutumin duk da ya ce albani murji'i ne to ɗayan abu biyu ne ko dai bai san albani ba ko kuma bai san murji'anci ba barin muku misali a Najeriya yanzu ka ce Abubakar gumi dan ɗariƙa ne. Eh, ina ma nan maganar, ko dai baka san gumi ba, ko kuma baka san ɗariƙa ba, Usaimin ya ce ko kuma duka baka san su ba. Dan ko ɗariƙa haka ji aka ce mata gumi ɗanki ne za ta ce a ta ta ce haramun bayi da. Ba ta an gane. To jama'a kun ji. don haka gaskiyar magana jama'a musulmi in bai yi sallah ba sai in yayi musunta ne ya zama kafiri yana nan a musulmin shi sai dai fasikin musulmi wato mutumin banza wanda in ya mutu Allah zai azabtar da shi da gwargwadon laifin shi a ƙarƙashin haka ne fawailul lil musallina za ta yi aiki azaba za ta tabbata ga wasu nau'in masallata waɗanne iri allazina hum an salatihim sahuna waɗanda suke sakaci game da sallah sai malam yace wa hiya min a'zami ma warada fil qur'ani fi fadli salati wannan aya ita ce aya mafi girma da ta zo a cikin alqur'ani wadda take bayyana falalar sallah wa munasabatuha li hadisi wafd abdul qais أن في الآية اقتران نفي الشرك بإقام الصلاة وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها yadda za a haɗa wannan hadisin da aya shine ita ayar tana nuna cewa mai tsai da sallah to baya zama mushriki hadisin kuma yana tabbatar da cewa mai tsai da sallah ya tabbata mai tauhidi kaji inda ayar da hadisin suka haɗe gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu al-Imam al-Bukhari ya ce babul bai'ati ala iqamati sala babin da ke bayani akan mubaya'a zuwa ga shugaban musulmi akan tsaida sallah wato in aka nada sabon shugaba na musulmi idan ka je ka miƙa hannunka kana cappa gare shi cewa ka yi mishi mubaya'a daga cikin mubaya'ar zaka ce kuma na yi maka mubaya'a akan tsayar da sallah ko kun fahimta ma'ana kamar ka makala gudanar da sallarka a jikin mubaya'ar da kai mishi me kake cewa kenan ran da duk kake yin sallah to ya hukunta ka da hukuncin da ya dace sallah tana da muhimmanci shi yasa hatta wajen ainihin mubaya'a ake ambatonta قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قيس عن جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله وني ببن صحابي yana ɗaya daga cikin mutanen da suka karɓi addinin musulunci ƙarshe ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam qala jariru yace bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala iqamis sala nayi manzon Allah mubaya'a akan tsayar da sallah wa ita'iz zakati da bayar da zakka wan nushi li kulli muslimin da kuma nasiha ga ainihin kowane musulmi abin da wannan hadisi yake tabbatar mana shine jariru ya yi mubaya'a ga annabi akan tsaye da sallah da kuma ba da zakka da kuma nasiha ga ainihin kowane musulmi ma'anar wannan dole ne ya tsaye da sallah dole ya ba da zakka duk inda ya ga wani musulmi ya yi ba daidai ba dole ne ya bi kyakkyawar hanya domin ya faɗakar da shi abin da hadisin yake nuna mana kenan Allah ya taimaka Imam al-Bukhari ya ce babun as-salatu kaffaratun babin da ke bayani akan cewa sallah kafara ce ma'ana shi ne sallah tana kankara zunubai tana ainihin share laifuffukan da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta zai kama ka da su قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال حذيفة الله يقارى مش يردى صحابيني لمن زن الله صلى الله عليه وسلم يتي كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه mun kasance wani lokaci muna zaune a wurin sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda faqala sai Umar ya ce ayyukum yahfazu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil fitna wane ne cikin ku ya haddace wata magana da manzon Allah ya game da fitina wato shi Umar ba yana cewa ya san magana bane ya jeho musu a matsayin kacin cika cinci a'a ma'ana yana cigiya ne jama'a cikin ku ko wani ya ji wani karatu da annabi ya taɓa game da fitina akwai wanda yake da wani hadisi game da fitina me yake nufi da fitina shine rikici tsakanin musulmi ko wani yana da wani hadisi game da wa'azin da annabi yayi kuntu ni huzaifa sai na ce ana ni ne ya sarkin musulmi kama qalahu ina da hadisin annabi game da fitina kuma na haddace hadisin kamar yadda annabi ya faɗi ban manta ba qala sai ya ce innaka alaihi aw alaiha la jari'un ai kai fa na san kana da ƙarfin hali in dai wajen rike magana annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ɗaya kenan shine ma'ana alaihi ai alal hadisi ko kuma alaiha ai alal fitna kai ko fitinar ta zo na san kana da ƙarfin hali zaka iya daurewa yana ɗaɗɗayan abu biyu kuntu sai na ce da shi fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي وزيف يتيتو من ذن الله دي ياي جوابي غمدا في تنتنو دا متون زيرين أسامو غمدا إيالنشي kana da mata sai Allah ya jarabce ka da rashin zaman lafiya da matar ko kuma Allah ya jarabce ka da wata fitina game da ita matar ba ta da lafiya yau ba ta da kaza ma'ana wata wata jarabawa da Allah zai maka game da matarka ta aure har ka haƙura da wannan jarabawa wannan tana daga cikin fitinar da naji manzon Allah ya jawabi akai wa malihi da kuma dukiya Allah ya jarabce ka da dukiya ya ga cewa za ka iya kiyaye haƙoƙin Allah a cikin dukiyar ko ba za ka iya kiyayewa ba wa waladihi da kuma ɗa Allah ya jarabce ka game da wani fitinannen ɗa ya ga za ka iya ɗaukar wannan jarabawa ko ba za ka iya ba wa jarihi Allah ya haɗa ka da wani fitinannen makwabci fitinannen makwabci ya ta cutar da kai shin za ka iya juriya ko ba za ka iya ba duk waɗannan fitintunu in suka samu musulmi tukaffiruha salatu was-sawmu was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu to sallah da musulmi zai rinka yi da azumi da sadaka da umarni da kyakkyawa da hana mummuna za su rinka kankare zunuban da za su rinka samun ka dangane da matarka dangane da dukiyarka dangane da ɗanka dangane da makwabcinka ko kun fahimci wannan da kyau ma'ana faɗa ya haɗa ka da matarka haka kai yin ashar ko ka kai yin duka wanda bai dace ba me wannan yake nufi kayi laifi ko baka yi laifi ba kayi laifi abu ya haɗa ka kai da dukiyarka har ya kai motarka ko babur ko gona ko wani aiki na gidanka ya hana ka yin sallah wannan zunubi ne ko ba zunubi ba zunubi ne haka ga ɗa haka ga makwabci ka je kana cutar da makwabcinka ko kuma makwabcinka ya cutar da kai ka kasa jurewa kai ma karama har zalunci ya bayyana daga gare ka to ire-iren waɗannan laifuffukan idan kana yin sallah ko azumi ko sadaka ko umarni da kyakkyawa ko hana mummuna suna kankare waɗannan laifuffuka yanzu wannan hadisi yana nuna mana mahalli shahid na cewa sallah tana kankara zunubi ko haka abin yake to sai dai shin wannan hadisi ko lasisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayarwa cewa matukar ina yin sallah to babu laifi dan na zagi matata ko dan na ci zalin matata ko ɗana ko makwabcina a'a ba haka annabi yake nufi ba ma'ana abu ne ya faru wanda ya faru ganganci ne ya faru a sakaci ne ya faru har ka kai ga samun zunubi ta hanyar matarka ko ɗanka ko makwabcinka ko dukiyarka amma ba wai ana nufin cewa tunda har kana yin sallah to bari kuma kai ta yin laifi game da matarka ba domin me dan kana da hanyar kankara zunubin bari kuma kai zunubin zai yi dan kana da sabulu katan guda a gida duk inda kaga kwatami sai ka tsindima to ya kamata mutane su fahimci yadda aqida ahlus sunna take saboda wannan aƙida ta mu idan ba mu ba ba wanda zai iya fassara ta a madadin mu dukkan hadisai na falala da ayoyi na falala khawarija da mu'tazila suna zargin mu ahli sunna sai ce ahli sunna sun lalata mutane sun ce mutum ya je yayi kaza yayi kaza yayi sallah sallah za ta kankare mai ba haka muka ce ba abin da muka ce in abin ya faru ya fi karfinka to shine sallar da kake za ta kankare maka amma ba muna nufin ne tunda kana sallah to tafi ka je ka yi zunubi ba kamar yadda ba wanda yake nufin ya aje katan guda na sabulu kuma duk inda ya ga kwatami zai fada zai yiwu haka ba zai yiwu ba Allah ya taimaka qala sayyidina Umar da ya ji wannan hadisi sai ya ce laisa hadha uridu kai ni ba irin wannan fitinan nake magana ba wannan fitina ya karama ce ai walakin al fitnatu allati tamuju kama yamuju al bahr ina nufin fitinar da take yamutsa al'umma kamar yadda ruwan teku yake yamutsewa na gaba ya koma baya mutum ya ga takalmin shi na hagu bai san inda kafa hagun ma take ba tukuna saboda fitina ta yi fitina sayyidina umar yana magana ne dangane da wannan zaman lafiya da mu musulmi muka samu ko akwai wata fitina da za ta zo ta hautsina mu mai ta yakin junanmu mai ta kashe junanmu irin wannan karatun nake so in ji akwai wanda ya ji annabi yayi kun gan aka gwada wannan abin da Umar yake nema da abin da Huzaifa ya faɗi ai ƙanana ne kuma ko yace dan haka ina neman bayani ne dangane da babbar fitina qali sai yace laisa alayka minha ba'sun ya amiral mu'minina ya sarkin musulmi lallai akwai wannan fitinar amma ai kai ba ruwanka da ita inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan akwai kofa rufaffiya tsakaninka da wannan fitina ma'ana wannan fitinar da kake neman a maka bayani akwai ta a musulunci annabi yayi mana karatu akai amma dai kai ba za ta shafe ka ba domin akwai gate akwai kofa tsakanin kai da ita qala sai umar yace ayuksaru am yuftah ita wannan kofar wadda ta sha makance tsakanina da fitina za a karya ta ne ko ko za a bude ta ne salin alin kamar yadda ake bude kowace kofa qala sai huzaifa yace yuksaru karya ta za a yi qala sai umar yace idan la yughlaqu abadan har abada ba za a rufe ta ba kenan dan duk kofar da take a rufe sai aka buɗe ta cikin lumana za ta rufe cikin lumana ko to amma in ya zama bala'i yayi bala'i an karya ta ga ya min randa kuma za ta rufe inda take da abin da Umar yake nufi wannan irin fitinar da kake faɗe idan ta zo to ba za ta taɓa ƙariya tsakanin musulmi ba ita ce muke fama da ita har yau ko kun fahimci wannan qultu sai na ce da shi akana Umar ya alamul bab mai riwayar hadisi daga Huzaifa shine Shaqiq yace sai na tambayi malami na Huzaifa kai wai ko dai Umar ya san wannan kofar ne ya san abin da ake nufi da kofar ne qala na'am sai yace eh ya gane abin da ake nufi kama anna dunal gad al-laila Umar ya san wannan kofa kamar yadda ya san bayan ainihin wato daren yau sai me sai gobe yanzu ba dare muke ciki ba to daga dare sai me sai gobe sai wayewar gari ko kamar yadda Umar ya san cewa daga daren nan yanzu sai me sai gobe ko kuma haka ya san kofar ma'ana shi Umar ya san shine kofar Umar shine garkuwan musulunci ko kun fahimta da idan har umar kwanciya zai ya mutu kamar yadda tsohuwa mai sai da gyada take mutuwa to musulunci ba shi da fitina amma idan umar kashe shi za a yi to umar ne kofar kenan karyawa za a yi ma'anan magana kenan Allah ya sa kun fahimta so umar ya san shi ne kofar kuma ya fahimta daga wannan jawabin kenan shi umar ba mutuwa zai kwanta ya ba za a kashe shi ne to in ku aka kashe umar to wannan takobin da aka zare aka kashe Umar to ba za a sake mayar da shi ba haka za a yi ta fitina tsakanin musulmi inni haddathuhu bi hadisin sai Huzaifa ya ce ai na faɗa mishi hadisi ne laisa bil aghalib ba shirme ne na faɗa mishi ba ya san abin da na faɗa mai gaskiya ne fahibna an nas'ala Huzaifa sai shaqiq ya ce amma sai muka ji tsoro muka ji kwarjinin kuma kar mu tambayi ainihin Huzaifa fa'amarna masruqan sai muka tambayi masruq wato masruq a cikin ajin kamar shine yaro karami kun san haka yakan faru ko a gida ne in kana da manyan yaya in aka ga wani abu ana so sai ka ji manyan sun turo dan karamin wato shine mara kunya ko shine mai da kunya je ka tambayi kaza to shine sai muka ji tsoro mu manyan dalibai mu tambayi malam sai muka aiki masruq shine dan karamin mu fasa alahu da yaje sai ya tambaye shi fa qala sai ya ce albabu umar ai umar ne wannan kofar huzaifa ya fassara musu din to shi ne za mu zo nan gaba za mu karanta hadisin sayyidina Umar insha Allahu ta'ala a idda za ku ji sayyidina Umar yana cikin sallah asuba ne wani zindiki ya zo ya samu ainihin mi'wal wata wuka wadda take da kunnuwa waɗanda suka yo baya ya zo ya zindima wa sayyidina Umar a ainihin daidai marashi da ya jawo wannan wuka sai kuma ta taho da uwa hanjin sayyidina Umar ta farfasa shine Umar ya tuntsire gefe guda ya rike haka ya ce kare ya cije ni ya ce ku duba ku gani musulmi ne ya mini ya taɓa yin sallah aka ce a ya ce alhamdulillah ya ce dan da musulmi ne da kuma shi kenan dan in dai musulmi ne ya taɓa yin sallah wata ran Allah zai gafarta mishi sayyidina Umar ya sa aka idar da sallan nan da nan aka ɗauke shi kafin yan kwanaki dai sayyidina Umar Allah ya mishi cikawa to tun daga wannan rana ba a sake zaman lafiya ba khalifan musulmi da ya biyo baya shine sayyidina Uthman shi ma yanka shi aka yi khalifan musulmi da ya biyo baya shine wa sayyidina ali shi ma datse kanshi aka yi shine wannan fitintinu kuke gani har yau tun da aka karya wannan kofar duniyar musulunci ba za a sake zaman lafiya irin wanda aka yi daga wannan lokacin na sayyidina umar zuwa baya ba zuwa zamanin abubakar da zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi malam ya kawo mana shine dan ya bayyana mana muhimmancin da ainihin wato sallah take da shi sallah tana ainihin kankara zunubai yo amma kuma fa ka san ba kowace irin jiƙa-jiƙar sallah ba ko sai an tsaya an yi ta mai kyau dan ka ji ana cewa duk wanda ya zo da digiri za a ɗauke shi aiki in ka je ka zo da digiri da yake pass digiri ne ko kuma third class sai ce a ana son akalla a samu second class offer ne kaga matsala ta same ka kenan ko don haka da kaji ana cewa sallah tana kankara zunubi sai ka bincika ka iya sallah irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ka iya kwatantawa a'a ko ku har yanzu sallah ka tsatsagen kuciya ce kake yi to ba irin taka ce take kankara zunubi ba ka daina murna lallai ka je ka koyi irin sallar da take kankara zunubi wannan irin sallar ita ce can Allah ya faɗi a Qur'ani ya ce wa innaha lakabiratun illa alal khashi'ina tana da wahalar tsayawa sai ga masu tsoron Allah suke iya kula da ita kaga dai sallah biyar ce a wuni amma sai masu tsoron Allah kawai ke iya ainihin kula da ita Allah madaukakin sarki ya taimake mu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة إنا لله وإنا إليه راجعون kaji tun zamanin da ashe akwai niga irin yan gayun nan masu yawo kawai suna burtsa a zakari suna duk inda suka ga yarinya su dan tabo nonon ta nan su dan yi kisin din ta nan ta ce Allah ya isa su mata gwalo kaji a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi dan Mas'udin yake cewa anna rajulan asaba min imra'atin qubla haka siddan wani mutum ya ga wata mace sai ya kama ta ya sumbance ta yayi kisin dinta ta فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره سيكم يجي ورم من زن الله سيبا النبي لاباري يا من زن الله نيفنا كذا abin da yasa kuma idan suka yi laifi sukan taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sun san annabi ba wicked bane ba mugu bane in ka san in kai laifi ka taho wurin annabi annabi zai ce a a a abin da kai kenan eh to wuta to ba za ka taho ba amma duk wanda ya yi laifi in zuciyar shi ta kare yana son ya tuba sai ya taho ga annabi ya san akwai kofa wata ciki ne take da shi gashi nan yayi rubbede cikin shege sai ta taho ran annabi ta ce wannan ciki na shege ne bai da uba na halal annabi ya ce to ya kike so ta ce a tsarkake ta ma'ana a kashe ta sai ce to ai ɗan da ke cikin ba shi da laifi yanzu ki je in kin haife shi kenan sai ki dawo kaga yadda annabi yake buɗe wata kofa kuma ba a ɗauki adireshin ɗinta ba ba a ɗauki lambar waya ba ba a ce ta je wurin dagaci ya ɗauki kaza ba a'a imani da Allah ta tafi da ta tafi ta haife jagab jagab sai ta dawo da ɗanyen goyo sai annabi ya ce to ai kuma ɗan bai sha nonon ki yayi kwari ba in aka ainihin kashe ki a yanzu shi kuma sai ya mutu ya za a yi kenan to je ki da yaro ya kwari ya kai za a iya bashi waina ici shikenan sai aka zo aka ainihin jefe ta aka karɓe yaron a nan abin da ake cewa mutumin nan ya yi laifi ya san ya yi laifi amma sai ta horin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya sai ya baiwa annabi labari fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli ka tsawar da sallah gefen ainihin yamma da kuma ainihin wani yanki na dare ko gefen ainihin yini wato da kuma wani yanki na dare innal hasanati yuzhibna sayyi'ati kyawawan ayyuka irin sallah suna gusar da ko suna tafiyar da munanan ayyuka irin aikin da kai faqala rajulu sai shi wannan mutum da yaji irin wannan falala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah ali haza ni kadai ne da wannan falala qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace li jami'i ummati kullihim duk al'ummata wanda duk ya yi laifi cikin al'ummata in ya je ya tsaye da sallah Allah maɗaukakin sarki zai yafe mishi wannan na daga cikin abin da malamai suka tabbatar akwai hadisu tauba akwai ainihin salatu tauba idan na zo gobe insha Allah ta'ala karatu na gaba za mu tattauna dangane da salatu tauba ma'ana wata irin sallah ce ta musamman ba wai wahala ce da ita ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayani ga duk wanda ya aikata wani zunubi sai ya yunkura zai tuba amma fa tuba na gaskiya ba irin tuban muzuru ba ma'ana kana tuba kuma da kaza a bakinka a'a tuba na gaskiya in kasancewa wannan tuban ba za ka sake komawa ga laifi ba to sai kai salatit tauba ita salatit tauba kamar yarjejeniya ce tsakanin bawa da Allah cewa to Allah na dawo daga yanzu ba sauran aikata mugun aiki kaga ma irin abin da zan rinka yi shine sallah to zan yi mana cikakken bayani insha Allah ta'ala akan salatu tauba Allah ya taimaka al-Imam al-Bukhari yace babu fadli salati li waqtiha babin da ke bayani akan falala ko muhimmancin yin sallah akan lokacinta dama mun karanto a baya idda Allah madaukakin sarki yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta صلى دولة مسلمين سيتا أكل لوكتش قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن كو عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول abu amr ne shaibani ne ya ba da labari zuwa ga ainihin alwalidu dan aizar ya ce haddasana sahibu hazihi dar me wannan gidan ya karantar da mu hadisi wanne gidan wa ashara ila dari abdullahi sai ya nuni zuwa ga gidan abdullahi dan mas'udin qala yace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama na tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nace ayyul amali ahabbu ila allah a cikin ayyukan musulunci gaba ɗaya wanne ne Allah ya fi so qala sai yace as-salatu ala waqtiha yin sallah a kan lokacinta shine aikin da Allah ya fi so daga cikin dukkan ayyukan musulunci kala sai ya ce sun ma'ayi sannan sai wanne kala sai ya ce birrul walidaini biyayya iyaye a kyautata wa uwa a kyautata wa uba duk abin da yake kana da ikon ka yi shi kuma suna da bukata dole ne ka yi kamar yadda yake matukar kana da ikon ka yi sallah a tsaye dole ne ka yi ta a tsaye ne abin da ake so kullum a kwatanta maka in aka haɗo haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye ana so a nuna maka yadda haƙƙin nan yake dole ne ga Allah to wancan haƙƙin kuma dole ne ga iyaye don haka kyautatawa iyaye ba wai ana godon ka bane ba ana roƙon arziki ana ana ce maka dole ne tilas ne ka kyautatawa ainihin iyaye kala sai yace sun ma'ayi to sannan sai ne kala sai yace aljihadu fi sabilillahi sai kuma jihadi yaƙi domin ainihin ɗaga hanyar Allah da kuma kare hanyar Allah daga ƙasƙanci da wulaƙanci wannan kuma ba zai yiwu ba sai ta hanyar tsayar da ainihin jihadi kala sai yace haddasani bihinna manzon Allah ya bani labarin waɗannan kalmomi da kuka ji na gaya muku wala wistazattuhu lazadani ko manzon Allah ba shi da rowa da na nemi ya ƙara mini ma da ya ƙara mini wannan karatun amma da ban nema ba sai ya tsaya a nan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ga wannan hadisi yana tabbatar mana da me falalai yin sallah akan lokacinta ina muka gane haka an tambaya annabi wannan aiki ya fi kowanne sai ya ce yin sallah akan lokacinta Allah ya taimaka to shine malam yake cewa wa fil hadisi fadlu ta'zimi alwalidaini wannan hadisi yana nuna falala ta girmama ainihin iyaye guda biyu sai kowa ya je bincika ya ga a ina ne ya naƙasa dangane da biyayyar iyaye ita biyayyar iyaye ba ta sauka a kan ɗa sai ranar da numfashin shi na ƙarshe ya fita daga jikin shi shine ran da ya mutu to ran da da kai da iyayenka kuka koma ga Allah gaba ɗaya to yanzu kuma nauyi ya sauka a kanka amma ku sani da cewa iyayenka na da rai akwai wajabcin kai musu iyayen sun mutu ta canza salo ne kawai amma ba ta sassauta ba ba kuma ta sauka ba hasali ma malamai suna cewa iyayen da suka mutu tamkar sun fi buƙatar biyayya da kyautatawa ta hanyar yi musu sadaka da waƙafi da addu'a kusan fiye da iyayen ma da suke da rai saboda iyayen da suke da rai ko baka ba su abinci ba mai yiwa wani ya ba su su rayu ko amma iyaye da suka mutu in ba ɗa ba waye zai tuna su ba wanda zai tuna su don haka hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza mata al-insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutum ya mutu duk ayyukan shi na alheri da yake samun lada sun tsaya sai hanyoyi uku daga ciki sai yake cewa waladin salihin yad'u lahu ɗa na gari sai ka kiyaye yau shekarar mahaifinka nawa da rasuwa yau mahaifiyarka shekarar ta nawa da rasuwa kwana nawa yau rabanka da yi musu addu'a yaushe raban da ka yi musu sadaka yaushe raban da ka sai abinci ka bayar sadaka ko ka taɓa siyan ruwa ka yi sadaka ga mahaifiyarka da ta rasu ko mahaifinka annabi yana cewa sadaka mafi girma ita ce sadakar ruwa yanzu ka sai fiyo wata ka raba a masallatan zariya gaba ɗaya na naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyar ka ce a rinka shan ruwa da shi ka ce ka yi sadaka ne zuwa ga mahaifiyarka ko mahaifinka ka yi sadaka mafi girma kenan sadakar ruwa ita ce sadakar da tafi kowace to ta iya ka ce baka da irin waɗannan kuɗin ai kana da naira saba'in naira saba'in ake sai da jaka guda ta fiyo wata ka siya ka je ka bai wa al'umman musulmi ka ce gashi nan ka yi sadaka zuwa ga mahaifiyarka ita ce sadaka mafi falala Allah zai rubuta Allah zai biya ka tana kabarin Allah zai kai mata ko Allah zai kai wa mahaifin naka ko mahaifan naka saboda haka biyayyar iyaye tana daga cikin abubuwan da muke fahimta a cikin wannan hadisi tana da girman daraja tun da gashi manzon Allah ya ce bayan yin sallah akan lokaci sai kuma ainihin biyayya iyaye sannan sai ya ce wa anna a'malal birri yufaddalu ba'daha ala ba'd ayyukan alheri ana iya fifita wasu akan ainihin wasu وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد ya halatta mutum ɗaya ya tambayi malami tambayoyi masu yawa a lokaci guda ina muka samu haka a cikin wannan hadisin ba haka wani za ga ya rubuto mana ba sai ya rubuto tambaya biyar a takarda ɗaya to ba laifi ba ya halatta gashi nan ainihin sahabbai suka yi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kasantuwar mun ce za mu rinka tsayawa rabin kaset insha Allahu ta'ala minti arba'in da biyar dan haka lokaci yayi za mu saurara sai gobe insha Allah da wannan muke cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك aiki ne Allah ya fi so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin sallah akan lokacinta sannan kuma sai ya ce sai wanne sai ya ce sai biyayyar iyaye sannan ya ce sai wanne sannan ya ce sai kuma jihadi domin tayar da addinin Allah ko kuma domin kare addinin Allah Abdullahi ya ce, Haddasani bihinna walau istazartuhu la zadani. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa min waɗannan kalmomi waɗanda da a ce na so ya ƙara mini da ya ƙara mu. Domin fara ainihin ɗan tattaunawa a cikin ainihin wato sharhin Fatuhul Bari akwai wata riwaya wadda ta zo a cikin sahihu Muslim a idda yake cewa fama taraktu an astazidahu illa ri'a'a illa ir'a'an alaihi. yace abin da ya sa na ƙi neman annabi ya ƙara mini ɗin shi ne saboda kada in ƙuntata mishi to bayan da muka ji ainihin wato daga cikin fa'idojin da ke cikin wannan hadisi shine akwai falalar girmama iyaye da kuma bayani akan cewa ayyukan alheri wasu sun fi wasu sannan da bayani akan cewa ya halatta lokaci guda ɗalibi ya haɗa tambayoyi fiye da biyu ko uku ko makamantan haka yayi sai malam yace wa rifqu bil alim sannan da kuma tausasa wa malami karka rinka kuntata wa malamin da yake karantar da kai wa tawaqquf anil iksari alaihi khashyata malalihi sannan kuma da saurarawa ba tare da yawaita ainihin wato kawo mishi matsaloli ba domin karka gajiyar da shi sannan yake wa ma kana alaihi sahaba min ta'azimin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa shafaqati alaihi sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana irin yadda sahabbai suke wajen girman manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma tausaya mishi sa'an nan sai ya ce wa ma kana huwa alaihi min irshadil mustarshidina walau shaqqa alaihi shi kuma annabi sallallahu alaihi sallama wannan hadisi yana nuna mana irin yadda yake kokarin ya shiryar da duk wani wanda ya zo neman shiriya ko da kuwa shi ma kuma ta bangaren shi zai shiga cikin wani kunci ko damuwa وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره أكتي أينه واتو مغانا ودا بأفتو قرر أن يتبع أكيت دا إشارة دنوني ذات أينه إسر قودا أينه واتو أباتي دا تكي بقاتا أبيناتا أما في أكا أينه تكيتو أو جان أينه واتو أيت دا إشارة دين matuƙar wanda ake wa isharan ya gane ainihin wato da shi ake ɗin. To haka dai malam ya yi bayanai masu yawa dangane da ainihin wannan hadisi. Yanzu malam ya ce babun as-salawatul khamsu kaffaratun. Babin da ke bayani akan cewa tare da mun ji muhimmanci da kuma falalar ita kanta sallah daga cikin sauran ibadoji 'yan uwanta kamar azumi zakka hajji da makamantansu. ita sallah tana da wata falala ta kankara zunubi to waɗannan salloli biyar kuma da ake a zahar la'asar magariba isha asuba su kuma suna da wasu ƙarin falaloli akan jimillar falalar da ainihin sallah take da ita dalili akan haka sai yake cewa حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة daga Abu Salamata ɗan Abdurrahman ɗan Auf tabi'i ne shi ko yace ya amso daga malamin shi sahabi Abu Huraira annahu sami'a annabiy Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu shi Abu Huraira yace shi kuma ya ji nashi malamin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ara'aytum law anna naharan بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا me kuke gani da a ce akwai ƙorama ko kuma wani tafki a ƙofar ɗakin ɗaya daga cikinku kullum yana wanka cikin wannan ƙorama sau biyar ma ta kulu zalika yubki min daranihi me kuke cewa kuna ganin wannan wanka zai bar sauran wata dauɗa ta tare da shi kalu la yubki min daranihi shay'a sai ainihin suka ce lallai babu ainihin wato abin da zai rage na daga ƙazanta ko dauɗa da ke jikin shi qala sai ce fa zalika masalul salawatil khamsi yamhu Allahu bihi al khataya to wannan shine ainihin wato misalin salloli guda biyar waɗanda da su ne Allah madaukakin sarki yake kankara zunubai ma'ana daga sadda kai sallah azhar zuwa sallar la'asar laifuffuka waɗanda kai a wannan lokaci to sa'ad da ka zo sallar la'asar za ta kankare haka ne fuffukan da kai daga sallar la'asar zuwa sallar magariba sallar magariba za ta kankare haka kowace sallah da ta biyo baya tana kankara zunuban da ainihin suka gabace ta to inna ma malamai sun tattauna cewa waɗanne irin zunubai ne waɗannan ainihin wato salloli suke kankarewa ingantacciyar magana waɗannan ainihin salloli suna kankare ƙananan zunubai ne kamar yadda ainihin wato Allah yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما Allah ya ce idan kuka nisanci manya-manyan laifukan da muka hana ku to za mu rinka ainihin wato kankare muku ƙanana daga ciki ainihin waɗanda kuke yin su sannan za mu shigar da ku aljanna ita ce babban mashiga abinda waɗannan hadisan suke abinda wannan hadisin yake nuna mana su ne waɗannan sallolin guda biyar daga cikin fallalarsu ta zo a cikin wani hadisi wanda al'imamu turmizi ya rawaito shi da isnadi kyakkyawa a wurin alwala cewa zunuban da bawa ya yi a lokacin ainihin bayan ya idar da sallah a zahar sadda ya zo zai alwala sallar la'asar dukkan waɗannan zunubai na baka na hanci na fuska na hannu na ƙafa suna ɗigewa ne da ɗigar ruwa ta ƙarshe da ainihin wato za su zuba daga cikin wannan gaba. don haka lallai waɗannan salloli guda biyar ainihin suna da muhimmanci kwarai da gaske amma fa kamar yadda muka faɗi sai sun dace an yi su akan lokacinsu sai sun dace kuma an yi su a irin yadda shari'ar musulunci ta tsara su imam bukhari ya ce babu tadyi'i salati an waqtiha kaji wani babi wanda da larabcin shi da hausar shi za su iya ɗaukar ma'ana guda kuma duk su zama daidai shine babu tadyi'i salati an waqatiha babu wulakantar da sallah daga lokacinta in ka hada in gausa kenan shine ka hada larabci babu tadyi'i salati an waqatiha babu wulakantar da sallah daga lokacinta ma'ana wannan babi zai yi magana akan hadarin da ke tattare da rashin yin sallah ainihin akan lokacinta shine yace babu tadyi'i salati an waqtiha babin da ke bayani akan hadarin tozartar da sallah ko rashin yin sallah akan lokacinta qala haddathana Musa ibn Isma'ila qala haddathana Mahdi qala an Ghailana an Anas qala ma a'rifu shay'an mimma kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda wata ziyara ce ya kai zuwa ainihin garin Dimashq wato ƙasar Syria da ya je shi ne sai yake cewa dukkan abubuwan da muka sani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ko ɗaya ban gani tattare da ku ba kila salatu sai suka ce a hadda sallan ma ga sallan kuma muna yi qala sai ya ce alaysa sana'atun ma sana'atun fiha ita ma sallar ba kun yi abin da kuka yi a cikin ta ba shine eh shine to to ku dan saurara tukuna alaisa sana'atun ma sana'atun fiha ma'ana ita ma sallar ba kun aikata abin da kuka ainihin aikata a cikinta ba abin da wannan magana take nufi shine ai ita kanta sallar kun shigo da abubuwa na ainihin wato son zuciya a ciki ba kwayinta a kan lokaci abin da anas yake nufi ai irin lokacin da muke sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin shi ne kuke sallah ba don haka anas bai itibari bai damu da wannan sallar tasu ba su suna cewa yo hadda sallan ma ga sallan muna yi kana gani sai ya ce to ita ma sallar ba kun aikata irin abubuwan da kuka aikata a ciki ba shine ba sa yin sallar ainihin akan lokacin da ya kamata za mu zo za mu dan tattauna kaɗan daga ainihin abubuwan da malam ya mana ishara a cikin sharhi to a cikin ainihin wato nuska ku gashe ke cewa bin muhmalataini wa bin nuni ko eh walil kushmaihani bil mu'jama wa tashdidil ya dadin ibn hajar kenan kafin yin sharhin sahihul bukhari sai da ya kokari ya jama'a nusakh dukkan littafin da bai samu tahqiqi tahqiqi wanda ya kamata ba idan har malamin hadisi ne zai karantar da shi sai ya yi aikin tattara nuskoki tukuna shi yasa kuwa ga wannan sahihul bukhari lokacin da muka zo zamu karanta shi sai na ce sai na zo muku da nuskar da zamu dogara a kanta nuskar da yake an yi ta haƙiƙinta muka ce a kanta ainihin zamu abin nan inna ma saboda muna bin sharhin fatuhul bari ne shi kuma wannan sharhin da muke bi matanin sahihul bukhari da aka ɗiba aka zuba a ciki ba shine ibnu hajar ya sharhi ba ai abin da ya sharhin daban don shi bai rubuta matanin sahihul bukhari ba kamar al-amirus san'ani ne kamar shaukani ne cikin dalil autar sharhin kadai suka yi ba su rubuta matanin da shi suka yi wa sharhin ba saboda haka masu maɗaba'a ne sai su zo su ɗibo matanin sai su zo su haɗa da sharhin don haka wani lokacin sai ka ga abin da yake cikin matanin daban da abin da suke wa sharhin na fatar mun gane jama'a yanzu sunan tirmidhi ne da muke so za mu karanta shi ya fi shekara goma na son karantar da sunan tirmidhi amma akwai nuska kwaya ɗaya wadda muke da labarin ta ba a same ta a duniya ba wannan nuskar kwaya ɗaya sai ba da jima wannan ba aka same ta ita ce mako biyu da suka wuce ne wa Samir waya a Riyadh sai shekaran jiya aka aiko mana da ita awwali wahala ta iso Najeriya wannan nuskar ta fi shekara goma an nemi idda take an rasa ta sai daga baya aka samu su malamai suka same ta suka zauna suka yi ta haƙiƙi da takhrijin ta mujalladi shida yau kwanan ta uku aka turo mana ita ashahid sai ka ce wannan abu ne wanda ba a damu ma da shi a ƙasar ba kawai malami zo zai karantar da ku bulugul marami dukkan bulugul maramin da kuka je kuka siyo wanda yake da AIDS eh da virus da tuberculosis duk wasu cututtuka alkatila suna jikin shi kawai zai zo ta karantar da ku ina fata an gane a ƙashin gaskiya saboda Allah saboda irin wannan ikhtilafin nusakh din sai a yau din nan nake nazari lallai ne dole ne in dawo ina rike asalin waccan matanin wanda na ce wannan muhakkaka da na zo da ita mai mujalladi uku manya-manya wadda take da juz'i tara a cikinta kowane mujalladi ɗaya yana da juz'ai guda uku dama na ce ita ce wadda aka yi zaman ta haƙiƙinta tun zamanin ainihin wato almajiran su ibnu taymiya suka yi aikinta in ba ku manta ba sai na gaya muku wannan nuskar ita ce kastalani da ya tashi sharhin bukhari ita ya ɗauka ya dogara da ita kastalani akan ta ya dogara wannan wani abu ne wanda na san bai shahara ba a wurin malaman najeriya ba su ma damu da shi ba shine in haka zo za a karanta littafi wacce nuska ya kamata a dogara in sharhi za a in fassara za a yi wacce nuska ya kamata a dogara da ita dan karka je kai wa mai littafin ƙarya ka zo kana cewa Bukhari ya ce a halin ba Bukhari ne ya rubuta wannan ba wani ne yake nazari ya dan rubuta wani abu da fensir in wani ya tashi bugawa kawai sai kwashe hadda waɗannan abubuwan da ke fensirin sai ya buga muku gaba ɗaya sai watsa haka aka yi bulogul mara in ka dubi hadisin farko warawahu malikun wa shafi'i wa ahmad wannan ba ibnu hajar ya rubuta ba sannan ka tafi can ciki sai ka ga hadisin Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati Muhammadin rasula ba ibnu hajar ya rubuta wannan ba wani ne ya sa shi a gefe kawai da aka tashi buga kawai duk sai aka cakuda haka aka bi dan haka wannan ilimi na tahqiqi wani ƙari ne kuma akan ilimin hadisi bayan ka koyi ilimin hadisi kana buƙatar a koyar da kai kuma ilimin tahqiqi yaya ake tantancewa a san cewa wannan shine abin da malami ya rubuta abin da yake faruwa ɗaliban Najeriya ba ina cewa malaman ba su da ilimi ba ne malaman suna lura da yadda ɗabi'un ɗaliban suke ne ɗaliban Najeriya so suke su zama irin sojojin ujuku kasan sojan ujuku yanzu yanzu ne za a kai ka bayan ɗaki a koya maka haɗa bindiga da harsashi sai a sa maka uniform ka fito kawai shine kowa ya kosa ne ya zama ainihin wato malami dan haka oya oya ake a wajen jaga a wajen jaga ya fita kawai amma in ba haka ba a zamanin da duk littafin da zaka karanta a hannun malami sai an tabbatar da cewa wannan nuskar ingantacciya ce maqru'a musahhaha wa man alladhi quri'a alaihi wa man alladhi sahahaha ma a hankali insha Allahu ta'ala don haka akwai wannan ainihin alaisa bayya'atun ma bayya'atun ga ta ibnu hajar ya ishara ya ce riwayar imamul kushmai hani ce daga cikin almajiran da suka yo daga ainihin bukhari sai ce wa huwa awdah wannan riwayar ta bayya'atun ma bayya'atun ita ce ta fi fitowa karara ta dace fi mutabaqati tarjama dan ce daidai da babu domin dama abin da yace babu tadyi'i salati an waqtiha to kaga riwayar da ta zo da alaysa dayya'atun ma dayya'atun ita ce ta fi mutabaqa da ainihin abin da yake cikin asalin babu ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to mana yace qala al-muhallab al-imam al-muhallab yace al-muradu bi tadyi'iha تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت كذا قال malami da ya sharhin bukhari mai suna al-imam al-muhallab ya ce abin da ake nufi da jinkirta sallah ainihin da suka yi ana nufin shine jinkirta sallah daga lokacin da yake mustahabbi ne shine sai malam yake cewa a'a haka dai ya faɗi wata bi'ahu jama'atun har aka samu wasu suka goyi bayan shi sai ce wa huwa ma'a adami mutabaqatihi litarjama mukhalifun lil waqi' tare da cewa wannan fassarar da malam muhallab yayi wannan hadisin ta saba wa ainihin wato babin kuma ma ta saba wa hakikanin abin da aka sani game da waɗannan sarakuna da Anas yake kuka da su faqad sahha anna al-hajjaj wa amirahu al-walid wa ghayrahuma kanu yu'akhiruna as-salah an waqtiha Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi da shi da ainihin manya-manyan sarakunan zamanin shi sukan jinkirtar da sallan ne har sai lokacin ta ya gama fita gaba daya wal asaru fi zalika mashhura maganganun da aka ruwaito akan haka ma sun shahara minha ma rawahu Abdul Razzaq an Ibn Jurayj an Ata'in qala akhara al-Walid al-Jum'a hatta amsa kaji juma'a ce walidu dan abdul malik ya jinkirta ta har sai da yamma ta yi ma'ana har lokacin la'asar ya wuce فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب la'asar ta wuce sannan ya zo zai musu juma'a to wannan malami daga cikin ainihin malaman farko a ba ya ce da na zo sai na yi hikima ina zuwa sai ne kamar ina tahiyatul masjidi sai na yi azhar ya ce a zaune kuma a fakaici haka ina nuni kamar mara lafiya sai ne la'asar sai ya zama wadda zan bi sarki kawai wannan kuma sallah ce ta siyasa kawai na riga na yi wa Allah ta ce wannan ta neman zaman lafiya ce sai ya ce wa inna ma fa'ala zalika ata'un khawfan ala nafsihi min al-qatl idan ya bayyana ata'u haka yayi musu sai su kashe shi su hajjaju haka suke kashe bayin Allah wa minha ma rawahu abu nu'aym shaykh al-bukhari fi kitab as-salah min tariqi abi bakr ibn utba qala sallaytu ila janbi abi juhayfa famasa al-hajjaj bis-salah فقال أبو جحيفة فصلى ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج falamma akhara sala taraka an yashhadaha ma'ahu ka gani gashi ne ya tabbata sukan bar sallar lokacin ta ya fita ne gaba daya gashi wannan Abu Juhaifa sahabi ne da yazo zai sallah ya zama Hajjaju ya jinkirta sallah yana zuwa sai ya sallar shi to da aka zo fa shikenan sai ya zama wannan sallah ba a yi ta ne kawai ta neman zaman lafiya da su Abdullahi dan Umar ko da ya ga an jinkirta sallar sai ya bar masallacin ya tafi ya je ya sallar shi gefe guda kawai ya tafi shi wasu irin sarakuna ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi ishara ga sahabbai zuwa ga zuwansu amma sai annabi ya kwantarwa da sahabbai hankali akan kar su tayar da fitina a lokacin saboda fitinar da za ta ɓarke ta fi abin da kuma ake gani ya faru in ba haka ba jama'a a ce sallar juma'a ba a yi ta ba sai karfe biyar ko karfe shida in ka karanta nan cikin sharhohi zaka ji wani lokaci takaddun haraji ne ma aka zo da su sai sarkin ya tsaya ana ta lissafi kawai ba a ma damu da sallah ba sai da yamma ta yi to waɗannan irin abubuwan ne Anas dan Malik yake cewa a ai da na ce muku duk abin da yake zamanin Annabi ban ga ko ɗaya ba kuke cewa sallah irin wannan sallah ce Annabi yake irin wannan sallah ce za ku ce sallah ba wannan ba irin sallah Annabi ba ce قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن أبي عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول يتي ناجي الزهري أنا تشيوا dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimashq na shiga wurin Anas dan Malik lokacin da ya kawo ziyara ƙasar Dimashq wa huwa yabki yana kuka wa qultu ma yubkika sai na ce a'a algafatta malam me yasa ka kuka fa qala sai ya ce la a'rifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi salah daga cikin duk abubuwan da na sani a musulunci ba abin da naga kuna yi sai wannan sallar wa hadhihi salatu qad dhiyyat ita ma fa sallar kun wulakanta ta dan ba ku yin ta akan lokaci wa qala bakrun haddathana muhammad ibn bakr al-bursani akhbarana uthman ibn abi rawad nahwahu to kaga ashe in ka dubi waɗannan nasoshin sai ka ce Allah ya ji kan sarakuna a ƙasa Hausa kuma dan su sarakuna a ƙasa Hausa an kira ta karfe biyu za su zo inna ma dai sahun farko ne dole a kashe musu su kadai ba sa hada sahu da kowa ko kaga da dan dama dama su za su fito amma sahun da ke bayan liman to nasu ne su kadai tare da cewa alhamdulillah da'awar sunna a Najeriya fa tana karfi jama'a dan haka albishir ake wa matasa akan cewa ku zage ku yi ta karatu kuna karantar da mutane al'amura suna gyarawa suna gyaruwa jama'a an je wani wani sarki ya rasu Allah ya gafarta mishi kamar shekara hudu da suka wuce sai zama ɗan shi da za a naɗa kuma sai aka yi dace abokinmu ne to da aka je za a naɗa aka ce to duk wata ganga duk wani kiɗa duk wata bid'a duk kaza kaza babu ta wani tsohon bafa da hankalin shi ya tashi ya ce don Allah a ce shi bai taɓa gani a ce za a naɗa sarki ba a buga ganga ba ya ce don Allah a taimake shi saboda ya kusan mutuwa kada ya mutu bai ga naɗin sarki na ƙarshe an buga ganga ba shi ma aka ce to ga malam nan shine abokin sarki ya ce a ni ban isan je gaban malam ba amma dai ku je ku roki malam don Allah shi dai a yafe musu don Allah a buga sai shi mai magana da shi ya ce ai sarki ma shi zai rinka fitowa sallah shi zai rinka limanci sai ya ce a uzu billahi sarki ya ce shi bai taba ganin sarki ya yi limanci ba tun da yake sarki ya fito ya limanci aka ce sosai kuwa wallahi sai banka wata a'uzu katu a mala a'uzu billahi yana ganin to matsala ta faru Allah ya kyauta to jama'a kun ji saboda haka yana daga cikin ainihin wato hadari jinkirta sallah akan lokacinta Allahumma sai in bacci ko mantuwa sun ainihin danne mutum to a daidai lokacin da ya farka annabi ya ce shine lokacin da ya halatta ya yi ta bayan nan kuma bai halatta ba to amma daidai lokacin da ya farka din kuma da gwargwadon yadda zai kintsa kan shi ta yiwu sallah asuba ce baka same yin ta ba sai karfe shida da ka farka karfe shida kuma sai ya zama da janaba a jikinka to da janaba a jikinka kuma ba za ka iya amfani da ruwan sanyi ba sai an ɗinɗima ruwan ɗumi to anan shin za a gabatar da yin sallah a wannan lokacin ne ko kuwa za a gabatar da yin sallah da tsarki abinda malamai suka ce idan har lokacin bai fita ba wato in rana bata fito ba to ana gabatar da yin sallah a kan lokacin fiye da yinta da tsarki kenan sai kai taimama sai kai sallar asuba a lokacin amma in ya zama karfe bakwai ne kaga rana ta riga ta fito to yanzu kam ai maganar lokaci ya riga ya wuce gaba daya to sai kai kokarin shirya kanka to kar kuma ka ce to tun da lokaci ya riga ya wuce bari in je in siyo kamu in je in siyo kosai kafin matata ta shirya mini sannan in yi sallah to nan kuma kayi laifi a daidai wannan lokacin da ka farka karfe bakwai din da gwargwado yadda zaka ɗimama ruwan da zaka yi wankan da shi to shine iyakan lokacinka na muhtari shine lokacinka na baruri to in kuma kauce wannan fato kayi laifi na fata an gane babul musalli yunaji rabbahu haka ne ko babin da ke bayani akan cewa mai sallah yana ganawa da ubangijin shi ne azza wa jalla ma'anar wannan magana tunda har mai sallah yana gana da ubangijin shi ne kun ga bai dace yayi wasa ba kenan ko domin aka ce Mr President yana kiran ka za ku gana ai duk wata kafceciyar riga ta ka mai aska nawa da duk wani takalmi naka duk wani kauje da kaushi da duk wata kantakaryar daudaren nan sai ka kankare ta haka ne saboda zaka tafi ganawa da Mr President to anan za ka gana ne da Allah Ubangijin halitta don haka idan sallah ta kama ka sai ka natsu babu waige babu waiwaye babu duk wasu abubuwa na rashin ladabi قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يدفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى Anas dan Malik ya ce Allah ya ƙara mishi yarda inna inna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ahadakum idza salla idan ɗayan ku yana sallah to ya sani da cewa yunaji rabbahu yana gana da Allah ubangijin shi ne fala yadfilanna an yaminihi kar ya sake yayi tofi dama da shi walakin tahta qadamihi al-yusra sai dai karkashin kafar shi ta hagu wa qala sa'idun an qatada la yatfilu la yatfilu qaddamahu sa'idu ku a cikin tashi riwayar da yo daga qatada daga Anas ake nufi shi kuma abin da wannan riwaya take cewa la yatfilu qaddamahu kada yayi tofi gaban shi aw baina yadayhi ko kuma gaba gare shi walakin an yasarihi sai dai hagu gare shi aw tahta qadamaihi ko kuma karkashin digadigan shi karkashin kafafuwan shi وقال شعبة أتكي رواية شعبة كوا لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه أتكي رواية شعبة كوا cewa riwaya take kada ya yi kaki ya tofar gaban shi ko kuma daman shi sai dai hagu gare shi ko kuma ƙarƙashin ƙafar shi wa qala umaydun an anasin an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yabzuq la yabzuq fil qibla wala an yaminihi kada yayi kaki ya tofar daidai da alqibla kar yayi kaki ya tofar daidai da ainihin dama da shi walakin an yasarihi sai dai hagu gare shi aw tahta qadamihi ko kuma karkashin kafar shi idan jama'a ba ku manta ba a can baya mun karanto riwayoyi masu dimbin yawa ire-iren waɗannan ko waɗannan riwayoyin ne al-Imam al-Bukhari ya tattara su anan gaba ɗaya yake sake tunasashe mu shi yasa kaga da ya kawo isnadi guda ɗaya sai biya ta kawo hanyoyin da waɗancan isnadodi suka ainihin ruwaito su abin da ake so a nuna maka shine alaƙar wannan ainihin wato babin da babin da muke magana a kai mecece alaƙar ku bincika ku caza ku gani domin ibnu hajirin da kanshi a nan bai tsaya ya tattauna ainihin wannan matsalar ba fa innahu yunaji rabbahu to ai me muke karanta kitabu mawaqitis salah menene alaƙa lokutan sallah da kuma waɗannan hadisan na'am alaƙar bata fito ta lokacin ba abin da ibn hajar yake ishara a nan gashi ku je ce fa ashara al musannif bi iradi zalika ila at targhib fi al muhafaza ala al fara'id fi awqatiha li tahsil hadhihi al manzila as saniya allati yukhsha fawatuha ala man qasura fi zalika idan baka taho sallah akan lokaci ba lokaci ya kure ina zaka samu natsuwa ka zo kana sukur sukur na kai marmaza ka idar da sallar saboda lokaci ya kure babu natsuwa to ganawa kuma tana buƙatar me tana buƙatar natsuwa to a ce sallah ce sai ka zo lokacinta ya fita ba za a samar da natsuwar da za ta tabbatar da siffa ta ganawa ba Imam al-Bukhari kenan قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال Anas dan Malik Allah ya ƙara mishi yarda ya ce annabi ya ce itadilu fi sujudi ku daidaita a sujuda wala yabsut zira'aihi kal kalbi kada ɗayan ku ya shimfiɗa zira'an shi kamar kare ka dubi yadda kare yake kwanciya yana kwantawa ne ya kwantar da ainihin wato hannayen shi gaba ɗaya wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid to a sallah idan ka zo sallah sai a kiyaye jama'a kar ka zo yin sujuda ka ainihin wato kwantar da zira'anka haka a kiyaye da kyau haka ka kai haka wajen sujuda kai haka an fahimta so ake haka su tafukan hannayenka su ne za su ɗaga za su kwanta amma su hannayenka nan su miƙe damatsanka su buɗe to kar ka kwantar haka kamar yadda kare yake yi ko kun fahimta jama'a eh idza nahnu qumna fi salati suka ce fa innana nuhina an tashbihi fiha bi sittatin kaza kaza ma'ana an hana mu kwaikwayon zakara a sallah da dila a sallah da raƙumi a sallah da kare a sallah dila waiwaye zakara tsatsagen kuciya da muke cewa to tsatsagen zakara sai me sai ainihin kare shimfiɗa zira'i sai kuma me raƙumi shi kuma ka a tafi da gwiwa kamar yadda ake yi eh eh to kun ji shine sai malai yake cewa wala ya wala yabsu zira'ihi kalkalbi kada ya sake shimfiɗa hannayen shi kamar yadda kare yake yi wa iza bazaqa idan kuma ainihin zai yi kaki fala yabzuqanna bayna yadayhi kar ya sake ya ainihin wato ya ainihin kaki din gaban shi wala an yaminihi kar kuma yayi dama da shi fa inna ma yunaji rabbahu saboda yana ganawa da ubangijin shi ne wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna darajojin sallah domin yanzu in ka so ganawa da shugaban ƙasa sai ka bi hanya kaza ka bi hanya kaza kai wani lokacin ƙaramin mai mulkin kuma shine kansila in kana son ganin shi sai ka ɗauki lokuta amma Allah maɗaukakin sarki fada shi a buɗe take duk sadda kake so ka shiga ka yi alwala kana cewa Allahu akbar har ka zo tsakiyar fada kana gaban shi ina fata an gane to kaga anan da a ce mutane za su gane haka bautar Allah da neman kusanci ga Allah da kaiwa Allah bukatu ya fi kaiwa ‘yan uwansu ‘yan adam ma'ana yanzu yanzu da kayi alwala kana da bukata sai ka tashi kai sallah sai ka faɗa Allah bukatunka amma kana son ka gaya mai mulkiwa da ko mai mulkiwa ne sai ka yi ta bi ka yi ta bi ta har ka rasa sallah ina fata an gane babul ibrabi bi zuhuri fi shiddatil harri babin da ke bayani akan cewa a lokacin tsananin zafin rana to ana so a bari rana ta huce tukuna kafin a yi sallah a zahar din shine al ibradu bi zuhuri a bari ainihin wato rana ta huce lokacin sallah azhar fi shiddatil harri a lokacin da rana take tsananin ainihin take da tsananin zafi قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi salihu ɗan kaisan ya ce abdurrahman al'araj da shi da wani shi suka ba shi hadisin da suka samu daga abu huraira shi kuwa nafi'u bararren bawa ne na abdullahi ɗan umar daga abdullahi ɗan umar shi yasa ya haɗa su ya ce annahuma haddasahu su biyu dawa da nafi'u an fahimci wannan ko da abu huraira abu huraira ya baiwa ainihin abdurrahman al-a'raj wannan hadisi nafi'u kuma ya baiwa ainihin abdullahi dan umar ya baiwa nafi'u to sai shi ainihin wato abdurrahman al-a'raj ya zan ya karɓo wannan hadisi ta hanyar ainihin wato abu huraira da kuma ainihin ta hanyar nafi'u yace su biyun suka ba da labari cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu qala yace idza ishtadda al-harru idan rana ta yi tsanani wato zafi ya tsanani fa abridu an salati to ku bari ta huce sannan ku yi sallah fa inna shiddatal harri min faihi jahannam domin tsananin zafin nan tsananin wannan ainihin wato zafin yana daga cikin hucin jahannama jahannama ce idan ta numfasa ta numfasa sai ta danno zafi sai duniya ainihin sai ta ɗauka haka in ta numfasa ta numfasa sai ta danno sanyi sai duniya ainihin sai ta ɗauka saboda jahannama fanni fanni ce jama'a Allah maɗaukakin sarki yana da ɓangaren azaba da wuta da zafi kuma Allah yana da ɓangaren azaba da sanyi shi yasa kaji yan aljanna da Allah maɗaukakin sarki yake jinjinawa aljanna sai ce la yarawna fiha shamsan wala zamharira a aljanna ba a ganin rana balle a ji ɗuminta ba a ganin jaura balle a ji sanyinta aljanna kenan yanayin an daidaita shi daidai da yadda kowa zai iya ainihin jin daɗin shi Allah ya ba mu aljanna don girman alƙur'ani قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن sami'a zaid ibn wahab an abi dharr qala abu dharr Allah ya kara mishi yarda yace azzana mu'azzinun nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama az-zuhra ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kira sallar azhar to anan ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai bilal akwai ibnu ummi maktumin da makamantansu ne amma wannan riwayar kamar yadda zamu zo mu ji bilal ne gaskiya bilal ne ya kira wannan sallah faqala sai annabi ya ce abrid abrid bari ta huce bari ta huce aw qala intazir intazir ko kuma ya ce saurara saurara wa qala sai annabi ya ce shiddatul harri min faihi jahannam tsananin zafi din yana daga cikin hucin jahannama ne fa idza ishtadda al harru idan har zafin ya zafi fa abridu anis salati ku bari ta huce sannan ku yi sallah ya ce hatta ra'aina shi abu zarra ya ce ba mu yi sallah ba har sai da muka ga fai tulul sai da muka ga ainihin wato inuwa ta tudu tudu haka har ga tudu ya fara fitar da inuwa yana nufin an yi sallah kenan wajen karfe biyu da rabi ko fa hudu da kwata an karfe uku saura kwata ba abin da zai hana yanzu masallacin ahlus sunna lokacin sanyi za a iya yin sallah sha biyu da kwata karfe ɗaya lokacin zafi fa za a iya kai ta karfe biyu karfe biyu da rabi dole ne mu gina mutane a bisa kyakkyawar fahimta ta addini in ba haka ba sai a samu murɗewar matsala in tafiya ta yi tafiya shine idan muka nuna wa mutane yin sallah a zahar karfe biyu abin kyama ne ko bid'a ne to wannan nunin da muka yi musu shi kanshi bid'a ne domin sadda aka shar'anta sallah ai babu agogo abinda ake so kawai mu rinka lura da yadda zafin rana yake da kuma yadda gushewar rana take rana ta gushe sha biyu da minti biyar sai zama lokacin babu zafi sai a kira sallah sha biyu da minti goma sha biyar sha biyu da kwata kenan sai a yi sallah amma rana ta gushe sha biyu da minti biyar sai zama akwai zafin rana sai muka jinkirta sha biyu da rabi bata huce ba karfe ɗaya bata huce ba ɗaya da rabi bata huce ba karfe biyu bata huce ba karfe biyu da rabi sai a zo a kira sallah karfe uku saura kwata sai a yi sallah azhar duk su gama surutun su sa dawo su saki wato shi ɗan adam yana da wata ɗabi'a idan ya saba da kaza in aka nemi ya ɗan gusa sai a yi ta jayayya da shi idan ya zo ya sake saba da wannan abin kuma in aka nemi ya gusa sai a yi ta jayayya ku dubi yadda mutanen mu suka yi bana da an ce an ga wata ashirin da tara ga sha'aban sai su ce mu kenan kullum wata ba zai cika talatin ba to bana sai ya cika talatin sai kuma aka ce to wallahi mu mun gani a anguwanmu ya baya da mutane Allah ya kyauta ba iya yi musu yadda suke so Allah ya taimaka قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه عن الزهري قال حفظناه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة الله يقال مش يردائي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا اشتد الحر إذا تنن ذاتي يوا فأبردوا بالصلاة كبري يهوجي سنن كي صلى فإن شدة الحر من فيه جهنم سبو da tsananin zafin hucin jahannama ne jama'a kun ga wannan wani ilimi ne na kimiyya in ba wahayi ba ba idda za a iya gane shi duk wani malami masanin ilimin geography ko yanayi ko wane ne zai iya auna maka da na'urar gano zafi a ce zafi ya kai celsius kaza kaza duk a gama wannan lissafin amma an ka ce mishi ranka ya dade daga ina asalin zafin yake ina ne asalin wannan zafin yake tasowa bai sani ba don duk a cikin wannan karatun babu jahannama babu jahannama a cikin karatunsu sai a wurin musulmi shi yasa jama'a idan aka raba karatun addini da na zamani matsala sai ta faru shi yasa san mu ba mu yadda da wannan filosofin ba su ibnu taymiya malaman addini ne kuma scientist ne ana rabawa matsala za ta faru lallai ne tare suke tafe kowanne yana da bukatuwa zuwa ga ɗan uwan shi shi yasa gaskiya saboda Allah mu muka zauna muka samar da curriculum wanda zai tafi daidai da an karantar da yaro a ƙarƙashin wannan syllabus ɗin yaro zai zama ɗan arabiya a daidai lokacin da yake kuma shi ɗan boko ne ba wai ya zama ɗan boko daga baya dawo ya zama ɗan arabiya kaga nan yana jayayya nan yana gashi nan philosophy nan kaza a'a gaba ɗaya a karantar da su lokaci guda kuma wannan aiki ne mai sauƙi fa ya ma fi sauƙi fiye da wannan system ɗin da kuke yi saboda ku je ku sa yara karfe takwas na safe karfe tara ɗaya karfe ɗaya su dawo gida sannan karfe ɗaya kun sallamo su sun taho kuma sai a ce karfe hudu su sake komawa islamiyya kwakwalwarsu tana ɗaukan zafi ba ta hucewa ya kamata a ce yaro ya je makaranta ba za a fara darasi ba sai karfe tara na safe zuwa karfe ɗaya an tashi karfe ɗayan nan da aka tashi an yi ƙur'ani an yi hadisi an yi larabci an yi turanci duk abin da za a wannan lokacin to tun daga karfe ɗaya in ya tafi gida har magariba ya ji da asamin da za a bashi da kuma wasa saboda ba a hana yaro wasa jama'a in ka hana yaro wasa karatun da kake ainihin bashi yana narkewa mafi yawancin kuka dubi yaran mu ba su da lokacin wasa shine in yaje zai wuna a makarantar boko yana dawowa kuma ya dan fara gyangyaɗi kenan sai uwar ta ce karfe uku da rabi ta yi dauki jaka sa kayan islamiya sai tafi yana zuwa islamiya ana alhadisul awwal yana rangaji ha sai malam ya tsula mushi bulala sai ce malamin islamiya mugu ne ba shi da imani haka zai fassara na haka dole ne al'ummar musulmi ku samar da abin da yake zai daidai da addinin ku da al'adar ku annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace washtakatin naru ila rabbiha wuta jahannama ta kai kuka zuwa ga ubangijinta faqalat tace ya rab ya ubangiji akala ba'dhi ba'dan sashi na na cin sashi wato ina raraka sashi na wuta jahannama musiba ce ma'ana da ta rasa abin da za ta ci sai ta koma tana rarakar kanta kuma sai abin ya dame ta ita da kanta sai ta kai kuka zuwa ga Allah fa'azina laha bi nafasaini sai Allah ya mata izini ta yi numfashi guda biyu ta yi huci guda biyu nafasin fi shita wa nafasin fi saifi numfashi guda a lokacin bazara numfashi guda a lokacin kaka ma'ana ɗaya lokacin zafi ɗaya lokacin sanyi fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-harri kun ga sai manzo Allah yace shine tsananin zafin da kuke samu wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir shine kuma tsananin sanyi da kuke samu har a ce jaura ta wuce kun ga manzo Allah ya san wannan amma malamin geography bai sani ba to ma'anar wannan shine yanzu wannan hadisin ya fassara mana asalin wannan zafin da muke ji jama'a ba wai daga wannan rana ne da kake gani ba asalin zafin daga hucin wutar jahannama ne wanda take danno shi shigo duniya saboda haka atmosphere yanayin ne yake gurɓacewa da zafi ko kuma ainihin sanyi ɗin to don haka sai a rinka saurarawa in haka ta faru قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sahabi abu sa'id al-khudri yace manzon Allah ya ce abridu bizuhri ku rinka bari rana ta huce ko zafi ya huce sannan ku yi sallah azhar fa inna shiddatal harri saboda wannan tsananin zafi min faihi jahannama hucin wuta ainihin jahannama ne yake haddasar da wannan zafi din tabahu sufyan wa yahya wa abu awana anil a'mash ma'ana ainihin wannan hadisin yadda ka ji ainihin umar dan hafs ya ce ya ruwaito shi daga mahaifin shi ainihin wato hafs kenan ko to an samu waɗannan manya-manyan malamai sufiyan da ya haya da abu awana duk sun yi ainihin mutaba'a a ƙarƙashin wannan riwaya wato su ma sun ruwaito kamar yadda ya ruwaito allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ga wata fa'ida a nan da nake so in cike mana da ita da ibn hajirin ya ce fa'idatun rattabal musannif أحاديث هذا الباب ترتيبا حسنا ابن حجر يتأي أن بخاري يتأي يتأر وأن حديثي فبدأ بالحديث المطلق سيكاو حديث ديكي مغانا كيس أي وصلنا بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهي إليه الإبراد وهو ظهور في التلول نفرق وفار بينا هذا حديث ديكي نون زافي دين sannan sai nuna to duk tsananin zafin fa daga lokacin da kuka ga tudu tudun ƙasa ko dutse ko makamantan haka sun fara fitar da inuwa to daga lokacin nan zafin ya fara hucewa sannan wasan masa bil hadisi allazi fihi bayanil illa sannan sai kuma ana uku sai kawo illar da ta sa za a jinkirta shine saboda hucin daga wutar jahannama ne wa rabba'a bil hadisil al-mufsih bit taqyid sannan sai kuma ya kawo ainihin hadisin da ya fito karara ya nuna ainihin wato kaidi din da cewa abridu bi zuhur fa inna shiddatal harri min faihi jahannam har ya kawo ashadda ma tajiduna ko min al-harri wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir wato abin da ake nuna mana shine asali tsananin zafin ga asalin shi to amma kada kuma jinkirin ya kai wata rana ku je ku kai sallar azhar zuwa lokacin sallar la'asar sai ka ce a duk inda kuka ga tudu ya fara fitar da inuwa to dalili ne akan cewa zafin ya fara hucewa sai ku yi sallah a lokacin nan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to insha Allah ta'ala nan ne in za mu saurara saboda yadda lokaci yayi muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik